من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biyar ga watan ramadan shekara ta 1435 hijiriya biyu ga watan bakwai shekara ta 2014 miladiya yau za mu ɗora a kan darasin tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba muna gabatarwa a wannan majalisi mai albarka na tafsiri a garin kumo akwa local government gombe state nigeria idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne akan tafsirin aya ta goma sha takwas daidai ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ودا كنت ذا tashi. yau ya kamata mu dora akan ta sha tara alladina yasudduna an sabilillah arama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الله يتشي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا باوان دي فكوا بتا da kuma zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah akwai waɗanda suke wa Allah ƙarya tabbas to ba wanda ya fi kowa zalunci irin wanda ya wa Allah ƙarya ula'ika yu'raduna ala rabbihim lalle waɗannan za a bujiro da su ga ubangijin su tabaraka wa ta'ala wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim kuma mala'iku za su ce ya ubangiji waɗannan su ne waɗanda suka yi wa ubangijinsu ƙarya kadabu ala rabbihim sun yi wa ubangijinsu ƙarya ala la'anatullahi ala zalimin a saurara la'ana Allah ta tabbata akan azzalimai waɗanda suke yi wa Allah ƙarya su wannan yana nuna mana haɗarin yi wa Allah ƙarya sai ya ce mai aya ta gaba الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون idan baka gane suwaye waɗannan azzalumai ba su ne waɗanda alladhina yasudduna an sabilillah waɗanda suke toshewa hanyar ubangiji ma'ana waɗanda suke hana a fahimci addinin Allah yamna'una an dinillah suna hana addinin Allah suna hana a fahimci zancen Allah suna hana a fahimci aƙida suna hana a fahimci sunna suna hana a ɗora mutane akan gaskiya da adalci da tauhidi suna ƙoƙarin sha'awar ɗora mutane akan bata da zalunci da cutar al'umma wa yabghuna ha'iwaja suna ainihin son hanyar Allah ta zamanto ita ce karkatacciya wahum anil akhirati ko wahum bil akhirati hum kafirun waɗannan su ne masu kafircewa lahira ba su yadda da lahira ba ba su yi imani da lahira ba ba su amince da lahira ba ballantana ma su yi kira akan lahira duk sifan waɗannan mutane ne wanda Allah ya ce ula'ika lam yakunu mu'jizin lalle waɗannan ba za su zamanto sun rigaye mu ba mu'jizina anan ana nufin sabiqin ulaika lam yakunu mu'jizin ay ulaika lam yakunu sabiqin ba sa ba za su rigaye mu ba ba su isa su guji ubangiji ba dole za su gamu da azabar Allah ko ka ce ula'ika lam yakunu mu'jizin ai ula'ika lam yakunu haribin kamar yadda imamu qatada Allah ya masa rahama yake faɗa ko kuma ula'ika lam yakunu mu'jizin ai ula'ika lam yakunu fa'itin ba su zamanto masu gujewa azabar Allah ba ba su isa ba lalle Allah zai cafke su kuma zai kama su kuma zai musu azaba lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya ba su isa su guje wa ubangiji a cikin ƙasa ba sannan kuma ba su da wani waliyi majibincin al'amarinsu wanda ba Allah ba ba wanda ya isa ya taimaka musu in ba Allah ba lam yakunu mu'jizina في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء ما كان لهم أنصارا وما كان لهم أعوانا باسو دا ماسو تيما كاموسو باسو دا ماسو آغازاموسو يحفظونهم عن عذابنا وان دا سو كاري صدق عذاب دا دامي موسو إن جاء الله يضاعف لهم العذاب زاء أننا موسو عذابا الله كيا يمو يزاد في عذابهم كينا in an ce yudaf ma'ana za a ɗanɗana musu kamar ya za a ɗanɗana musu bayan azabar da aka yi musu to kuma za a zo a daɗa tisa musu wasu azabar saboda sun karyata ubangiji sun karyata gaskiya kuma suna yasudduna an sabilillah Allah raba mu da idafil azab yudafu lahum al'azabu ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun ba su ji ba su gani a kiyama Allah bai zai ba su damar su ji ba su gani za su zama kurame za su zama makafi summun an sima'il haqqi fala yasma'unahu kurame ne wajen jin gaskiya lokacin da aka faɗi gaskiya ba sa jin gaskiya lokacin da aka yi magana akan gaskiya ba sa ganinta ra'ayi ne da son zuciya yake gabansu shi yasa ubangiji tabaraka ta'ala zai musu wato azaba ma kanu yubsiruna alhuda ba su ganin shirya abdullahi dan abbas yake cewa allah madaukin sarki ya ba da labari annahu hala baina ahli shirki wa baina ta'atihi fi dunya wal akhirah allah ya shiga tsakanin ahli shirki mushrikai da masu yi wa allah din da'a a wannan duniya ya shiga tsakaninsu a duniya allah yake cewa ma kanu yastati'una sam'a ba sa ji shine ma kanu yastatibuna sam' ba sa ji ji irin na da'a dan haka shine Allah zai musu sakayya da ya musu ukuba ya jama'a wajibi ne idan an faɗi gaskiya a aiki da ita koda ba ta da daɗi wajibi ne idan an ga gaskiya a tabbatar da gaskiya koda a kanka ne kulil haqqa walau ala nafsika ka faɗi gaskiyan nan koda a kan kanka ne a daina barin ƙarya tana danne gaskiya a daina fada da dokar ubangiji a daina fada da abin da shine hakika da ra'ayi da son zuciya a daina yi in ku ba haka ba mutum zai zo ya tarar da mummunan sakamako a kiyama Allah ya kiyaye mu Allah ya daɗa faɗan sifar waɗannan mutane kuma du me ce
أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أولئك الذين خسروا أنفسهم الله يجي ودن متاني سوني ودن دسكي هسارة وكاوكنسو أي غبنوا أنفسهم رأيوا الدنيا بأتش سابا لاهرا ما كما بأداتشي با وضل عنهم ما كانوا يفترون abinda suke kirkira na ƙarya ya bata gare su sun bata kuma sun batar suna halakar da mutane suna ɗora mutane akan bin gumaka suna ɗora mutane akan shirka suna ɗora mutane akan halaka suna ɗora mutane akan bid'a suna ɗora mutane akan ra'ayi suna ɗora mutane akan son zuciya waɗannan abubuwan duk ƙarya ne shine wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka zamanto suna kirkira ya batar da su don sun bata kuma sun batar Allah ka raba mu da bata to bayan nan ko me sakamakon su لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون Allah ya ce la jarama kalmar la jarama tana nufin haƙƙan lalle gaskiya dai waɗannan mutane annahum fil akhirati humul aksarun a lahira dai waɗannan su ne waɗanda suka yi hasara kuma su ne waɗanda suka taɓe dacewa dai hanya ta ƙwarai dai su kam sun kauce mata la jarama annahum fil akhirati humul aksarun to don me yasa suka samu wannan sifa din shine duk abin da Allah ya faɗa su suka yi wa Allah ƙarya sannan kuma suka toshe hanyar fahimtar addinin Allah na uku suna sha'awar hanyar Allah ta zamanto ita ce karkatacciya na hudu suka zamanto masu ƙaryata lahira Allah ya ba da labari cewa ba su fi ƙarfin Allah ba Allah zai kama su tun daga nan duniya kuma ya ba da labari akan su cewa sun yi hasara wa kawukansu abinda suka zamanto suna yin ƙarya ya halakar da su ya tabar da su so idan kuma kana neman waɗanda ba su dace da zuwa lahira ban ka samu waɗannan to sai ka shafa fatiya kai kwana kawai so me yake nuna mana wannan yana nuna mana hadarin mutum ya tsaya a bayan ƙarya kullum ka zamanto mai goyon bayan gaskiya yanzu kun ga duk abin da yake faruwa a duniya fada da musulunci da musulmai da ake yi ana tsayuwa ne a bayan ƙarya ba a son gaskiya gaskiyar ita ce magana Allah gaskiyar shine musuluncin amma yau idan ka ji an zubar da wani an zubar da jinin wani to insha Allah musulmi ne da inda ka ji ana yaƙi ana faɗa ana kashe mutane in Allah ya sa da musulmi ake kashewa duk da ka ji an takura su an ɗebe su an kai su an ɗaure su za ga musulmi ne in ka ga ana ƙoƙarin makure wani tsari ba a so ya ci gaba za ga wannan tsarin na musulunci ne kuma abin da ya fi komai ban tausayi wani zubin wani lokacin tare da su yan uwanka musulmin da su ake yi ma'ana su ne dai suke taimakawa wajen yada barnar wajen zaluncin da musulmi za a haɗa baki a kashe ɗan uwansa musulmi a ba shi kuɗin ya soke a biya musulmi ya je ya halakar da 'yan uwansa bila adadin a ba shi dukiyar ya soke saboda ya biya buƙatar wani ta duniya ko ta siyasa ko ta ra'ayi ko ta ɓangaranci shine abin da yake faruwa yanzu a duniya ga baki ɗayanta so yan uwa musulmi kowannen mu ya yi ƙoƙari ya tsaya akan gaskiya ya aiki da ita ya kira akan gaskiya ya yi faɗa da ƙarya mu daina bin son zuciya da ra'ayi babu abin da ya halakar da shaidan irin son zuciya da ra'ayi ubangiji da ya halitta sai ya halicci mutane kala-kala ya halicci mala'iku kala-kala ya halicci aljanu kala-kala sai da ya zo halittar shaidan bai halicce shi a layin mutane ba sai ya halicce shi a layin aljanu ko mala'iku sai Allah ya fifita a jinsin halitta gabaki daya sai Allah ya ce dan adam shine babba a wajensa ma'ana Allah ya karrama dan adam walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله يفيفت دان ادم akan jinsin halittu dan adam ya fi mala'ika dan adam ya fi aljani dan adam ya fi duk wata halitta haka Allah ce wa laqad karramna bani adama lalle mun girmama mun karrama dan adam sai Allah ya ce wa shaidan iblis ya yi sujjada wa adam shine asalin halittar duka wani dan adam sai ya ce ya ubangiji a asjudu liman khalaqta tina yanzu ya Allah sai yanzu yin sujira akan ga wanda ka halicce shi da tabo to kaga son zuciya ko kaga kaucewa gaskiya ko mutum ga gaskiya an nuna masa sai ya kauce daman waye shugaban masu bin ƙarya shaidan Allah ya ce ka yi sujjada wa annabi adam da kai da mala'iku gaba ɗaya wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa yayin da muka ce wa mala'iku ku yi sujada wa annabi adam duka sai suka yi sujada amma banda shaidan aba sai ya ki wastakbara sai ya girman kai shikenan kaga hanyar tabewa kenan wa kana min al-kafirin sai ya zamanto cikin kafirai yace asjudu liman khalaqta tina yanzu ya ubangiji ni ne zan yi sujada ga wanda ka halice shi da turbaya khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni da ka halice ni da wuta shi kuma da ka halice shi da turbaya yace wuta ba ita take cinye ƙasa ba sau nawa za a zo a yi gobara ka ga wuta ta cinye gini gaba ɗaya sai ya ce yau ai wuta ita ce sama da ƙasa قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا يتي يا أبنجدي كاغا ونن متمم da ka fifita shi a kaina to idan ka jinkirta min a rayuwar duniya zuwa wani lokaci to ni kuma sai na halakar da zuri'arsa gabaki daya illa kalilan sai dai kaɗan jama'a ina mana lissafin wato bin ra'ayi da son zuciya ne da bin ƙarya asalinta daga shaidan ne ya ce sai ya halakar da ɗan adam sai dai kaɗan daga cikinsu so duk wanda zai kauce wa gaskiya ya ƙiye ba abin da ƙur'ani ya zo da shi la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun babu makawa lallai gaskiya waɗannan alahira su suka fi kowa asara Allah kiyaye mu sai ya ce mai kuma innal ladhina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaik ulaik ashabul jannah hum fiha khalidun to sai Allah kuma yazo yake bayani dangane da bayinsa na kwarai Allah samu a cikin su innal ladina amanu wa amilus salihat lalle waɗanda suka yi imani da Allah hakikanin imani suka aikata aiki mai kyau wa akhbatu ila rabbihim suka ji tsoron ubangijinsu suka koma ga Allah karmal al-ikhbat Abdullahi dan Abbas yace khafu suka ji tsoron Allah imamu qatada ya ce anabu suka koma zuwa ga Allah imam mujahid yake cewa itma'annu suka samu natsuwa zuwa ga bin Allah wasu kuma malamai suka ce khashi'u suka ji tsoron Allah suka koma ga ubangijinsu duk ma'anar zai iya dauka don qur'ani idan ya zo da waɗannan ma'anoni waɗanda ba masu cin karo ba ne to duk sai a ɗora ma'anar zuwa ga ayar waɗanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau suka koma suka ji tsoron ubangijinsu tabaraka wa ta'ala ula'ika ashabul janna to waɗannan su ne yan aljanna Allah samu a ciki hum fiha khalidun suna masu kaddara madawama ne a cikin gidan aljanna ma'ana har abadan abada suna gidan aljanna babu su babu fita dama ita aljanna an shige ta ba a fita aljanna ba in an shiga ba a fita wuta ne in an shiga an dace ana fita amma aljanna duk wanda ya jefa kafarsa shi da fita kuma an gama dama wannan duniyar rayuwa ce gajeriya in an mutu in an je lahira imma narun wa imma janna ko dai wuta ko aljanna to wanda Allah ya masa arziki ya yi masa gyadar dogo ya shiga gidan aljanna shi kan masha Allahu tabarakallah Allah ya fi karfin ya saka aljanna kuma ya fitar da kai to waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau aiki mai kyau jama'a shine aikin da aka yi shi don Allah aiki mai kyau jama'a shine wanda aka yi shi irin na manzon Allah idan za ka yi sallah ka yi irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi azumi ka yi irin na manzon Allah in za ka yi zakka ka yi irin na manzon Allah idan za ka yi aure ka bi sunna idan za ka yi mu'amala ka bi sunna idan za ka yi kasuwanci ka bi sunna duk inda za ka je sunna zamanka sunna tashinka sunna motsinka sunna maganarka sunna je kaɗinka sunna dawo ɗinka sunna sama sunna ƙasa sunna dama sunna hagu sunna ko ina sunna ka ga ka zama ahalus sunna kenan to wannan shine babban buri abin da ake da bukata rayuwa mai daɗi malam wanda Allah ya azurta shi da bin sunna ba a ai wannan harka ai wannan tafiya ai ba kowa ne Allah yake datar da shi da ita ba a ce ka wayi gari ka ce kai a rayuwarka addinin ka irin na manzon Allah za ka yi malam masha Allahu tabarakallah ai sai ka zuba ruwa a ƙasa ka sha tunda ka zama mai bin annabi sallallahu alaihi wasallama shine malamai suka ce yau ai ai kowane kowane dan kungiya waɗanda suke bin wasu mutane a ƙungiyoyinsu to ai suna kan hadari da tabewa sannan kuma za ka ga da wanda suke rataye kansu da shi idan an faɗi ƙungiyar an faɗi ƙungiyar sai a faɗi wani malami ko wani shehi ko wani akaramakallah ko wani wali shine shugaban ƙungiyar ahlus sunna fa waye shugaban ƙungiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ko ba ka bane ba littafin da yake ɗaukan doka ƙur'ani shugabansa na ƙasa gabaki ɗaya da na duniya gabaki ɗaya da na sama da ƙasa shine wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana shine in ya faɗi magana kakat babu gudu babu ja da baya amma duk wani wanda ba annabi ba kowaye shi in dai ba manzan Allah bane kowaye ko mun tsufansa ko mun daɗewarsa ko mun iya surutunsa ko mun maganarsa in dai ya zo ya faɗi magana sai an auna ta da maganar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan magana ta dace da ta annabi sai a ɗauke ta a yi aiki da ita idan bata dace da ta annabi ba sai a ce wannan malami allah ba da haƙuri allah ya ƙara girma allah ya ƙara matsayi allah ya ƙara ɗaukaka amma dai mu muna layin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kai ƙoƙari ka mutu a wannan layin shi ne ya fi maka alkhairi ina fata ana fahimta idan wani ya zo yana alfahari da wani malami ko wani shehi ko wani wali ko wani akar maka Allah ka ce kai naka annabi ne ko ba gaba ne ko yan ina ne ku ce mu yan yan yan kungiyar ya rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam mabiya Allah mabiya manzo Allah ba shikenan ba ba wani rikici ballantana wani ya dauke ka zuba ka a cikin aljihu ya tsoke ka sai abin da ya ga dama za ka yi kaga ba daidai bane ba mutane su zauna akan gaskiya kowane mutum ana yi masa biyayya ne mala idan ya bi Allah bi manzon Allah amma yayin da mutum ya zo da san zuciya ya zo da ra'ayi ya zo da nuna wani bangaranci da wani fadin rai da wani kambama da wani yakar wane ne da wani menene to a ajiye masa kayansa abi manzon Allah a huta sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hanya mai sauki idan ka bi ta ka huta Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu cikin aljanna mu je arama مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون طب ينزكم الله تبارك وتعالى يا كاو جوابي يا ربا منا جماعة بانجروري قدابيو فريقين فرقة وفرقة قاوس جماعة ga wasu jama'a to bari mu ji suwaye da suwaye masalul fariqain kal a'ma wal asammi kowace jama'a kowane bangare suna da mutane guda biyu mutane hudu ne aka raba su gida biyu masalul fariqain misalin waɗannan wato bangarori guda biyu kamar ka ce almu'min wal kafir da mumini da kuma kafiri shine fariqain kal'a'ama wal asammi kamar makaho ne da kuma kurma wannan a ɓangare ɗaya kenan ɓangaren kafirci akwai makanta akwai kurumta sai kuma ya ce walbasiri wasamiya da kuma mai gani mai ji a ɓangaren musulunci akwai ganin gaskiya akwai jin gaskiya a ɓangaren kafirci akwai makanta ba a ganin gaskiya akwai kurumta ba a jin gaskiya kun ga lissafin ya bayyana masalul fariqaini kal a'ama wal asammi misalin ɓangarorin guda biyu kamar ɓangare ne na makaho da kurma ja can ka ajiye wasami'i wal basiri da mai ji da mai gani mai jin ko mai sauraron gaskiya musulmi kenan mai ganin gaskiya ya aikinta ya aiki da ita musulmi kenan to shine Allah ce hal yastawiya ne matsala yanzu waɗannan ɓangarori guda biyu za su daidaitu a misali yanzu dan Allah ka kwatanta makaho da kurma da kuma mai gani da mai ji yanzu da makaho da mai gani duk ɗaya ne da kurma da mai ji duk ɗaya ne to yanzu da musulunci da kafirci duk ɗaya ne to yanzu da gaskiya da ƙarya duk ɗaya ne da sunna da bid'a duk ɗaya ne da zalunci da adalci duk ɗaya ne da dare da rana duk ɗaya ne da sama da ƙasa duk ɗaya ne hal yastawiya ne matsala daidai suke ba daidai suke ba sai ku ce la Allah ya ce afala ta zakarun yanzu ko mutane ba kwa daukan izina ba kwa daukan wa'azi ba kwa daukan wa'azi afala ta zakarun ba kwa tuntuntuni kai wannan misali ya fito fili kwarai kwarai da gaske kalmar afala ta zakarun tana nufin afala tatta'izun yanzu ba kwa daukan wa'azi hannunka mai sanda ne fa Allah yake muku wannan musuluncin yau da ake kokarin a raba ka da shi wannan musuluncin yau da wanda ya rike shi ake sukansa shine terrorist shine exterabit shine dan ta'adda shine dan wane ne duk wani sharri da makirci duk wata bola da tarkace yau sai a ɗebo ta a zuba ta akan wannan musuluncin wai dai dan ai aiki da alladhina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja dan a toshe hanyar Allah kuma ana buƙatar hanyar Allah nan ta zama a karkace amma wannan bai hana mutane su musulunta ba ana wannan din kuma sai ga mutum ya zo ya ce shi fa musulunci yake so ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai yanzu wannan magana ce a cikin magana Allah yana nuna mana cewa ya ku bayin Allah ku sani cewa da gaskiya da ƙarya ba za su taɓa haɗuwa ba kuma ba rumfarsu ɗaya ba kuma ba gidansu ɗaya ba ba mazauninsu ɗaya ba to kuma komarsu ba za ta zama ɗaya ba ina fata ana fahimta bayan nan malam mai Allah ya ce kuma ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين نعم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم bayan Allah ya yi bayani dangane da waɗannan ɓangarori guda biyu cewa ba za su taɓa haɗuwa ba ko yadda ba za su taɓa haɗuwa ba la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah dan wuta da yan aljanna ba ɗaya bane ba yanda za a yi dan wuta ya zama daidai da dan aljanna kuma wannan alkur'ani saboda matsayinsa da girmansa da gaskiyar da ke tattare da shi da za mu saukar da shi a kan dutse mai tauri wallahi la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a da sai kaga dutsen nan yana cikin tsoro yana tsatsagewa saboda tsabar qur'ani ya haushi wa ma yastawi al-a'ma wal basir da makaho da mai gani ba ɗaya suke ba wala zulumatu wala nur wala dhillu wala al-harur wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwat Allah ya ce mai gani da mara gani ba za su zama daidai ba da duhu da haske ba daidai ba ne da inuwa da zafin rana ba ɗaya ba ne da matacce da rayayye ko matattu da rayayyu ba daidai ba ne inna allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bi musmi'in man fil qubur Allah tabaraka wa ta'ala shi ke jiyar da wanda ya ga dama ya kai Muhammadu ba za ka jiyar da wanda yake cikin kabari ba so wannan duka shimfiɗa ne akan cewa da gaskiya da ƙarya ba ɗaya ba ce so wanda yake so ya samu ɗaukaka a duniya da lahira ya yi gaskiya ya samu matsayi a wajen Allah a duniya da lahira ya yi gaskiya ya bi musulunci to sai Allah ya dawo da mu kissar annabi Nuhu bari mu shiga mu ji me zai faru Allah ya ce dan ya bayyana mana tsakanin ƙarya da gaskiyan nan kun gane tunda ana so a mana bayani da gaskiya da ƙarya ba ɗaya bane ko to ga labarin annabi nuhu alaihi salatu wassalam ba ma wai labarin annabi muhammadu ba walaqad arsalna nuhan ila qaumihi haƙiƙa mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa inni lakum nadhirun mubin akwai hazf akwai abin da aka shafe ake kaddara shi faqala inni lakum nadhirun mubin mun tura nuhu zuwa ga mutanensa sai muka ce da shi lalle ni ai sai shi ya ce da mutanensa lalle ni mai gargadi ne mai wa'azi gare ku kuma mabayyani babu wani ɓoye-ɓoye ya fara yi musu wa'azi kenan abu na farko da nuhu ya ce wa mutanensa Allah ta abudu illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah kenan ku daina yin shirka dama an ce da shirka da tauhidi ba ɗaya bane kenan nuhu ma ya ce wa mutanensa su daina shirka kamar yadda babu wani annabi da Allah ya turo shi face sai ya yi kira akan tsayar da tauhidi ya hana akan shirka a yi hani akan shirka walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wa shanibu tagut kowane al'umma mun turo mata ko kowace al'umma mun turo mata da manzo abinda manzon ne yake faɗa a bauta wa Allah ya jama'a a nisanci ɗagutu me ɗagutu duk wanda zai baka doka ba Allah ba ya wajabta maka ka bita kuma ka amince ka yadda cewa ya isa ya cancanta ya baka doka ka bi wannan ya zama ka ɗagutu ko mai gidanka ne ko mai unguwarka ne ko shugaban ƙasanka ne ko kansilanka ne ko malaminka ne ko waye in dai ya ɗora ka akan wani tsari wadda ba na Allah ba kuma ka amince ka yadda cewa wannan ɗin ya cancanta ya baka wannan tsari wadda ba na Allah ɗin ba kuma ka bi to wannan ya zama maka dawut to jama'a kun ga kowane annabi da ya zo sai da ya wa'azi ya ce wa jama'arsa ani abudullah ku bautawa Allah tauhidi wa shanibu taghut ku nisanci dagutu ku yi bauta Allah ku daina shirka in za ku fadi ku kira Allah in za ku nemi taimako ku nemi taimakon Allah idan kun zo yin addu'a ku roki Allah ku daina roƙon kabari ba a roƙon kabari ba a roƙon gawa ba a roƙon matacce rayayye ma an ce kada ka roƙe shi wallantana matacce qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma da khalaqu min al-ardi أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الله يتي ba wanda ya fi kowa bata irin wanda yake kiran wani Allah ani abudullah kenan ku bauta wa Allah shi kadai kar ku kira wani Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim nuhu yace wa mutanansa ina jiye muku tsoron wata rana azabatta wadda wannan rana azabatta mai radadi ne kalmar alim tana nufin mu'lim abdullahi dan abbas yake cewa Allah ya turo annabi nuhu bayan shekara arba'in ya tsaya yana da'awa yana kiran mutanensa shekara ɗari tara da hamsin ha bayan ya shekara arba'in a duniya Allah ya turo shi a wannan riwayar kenan akwai ta riwayar wadda ba wannan ba yayi ta da'awa yayi ta wa'azi akan wannan ani ibudullah din shekara nawa ɗari tara da hamsin ba fa kwana ɗari tara da hamsin ba fa ba fa sati 950 ba fa ba fa wata 950 ba fa shekara 950 wala bi safihim alfa sana illa 50 50 ama Allah ya ce shekara dubu yayi yana wa'azi ba shekara 50 iya ta kira bayan an yi ruwan dufana ya rayu shekara 60 shekarun annabi nuhu gabaki ɗaya a duniya shekara dubu ɗaya da hamsin ka fahimce ni kuwa annabi nuhu alaihi salam in ji abdullahi dan abbas ya shekara dubu da shekara hamsin shekara nawa dubu da shekara hamsin ɗari tara da hamsin yana wa'azi to kenan shekara nawa ya yi ba na da'awa ba shekara ɗari an turo shi shekara arba'in bayan an yi ruwan dufa na ya ƙara shekara sittin ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi sai kai yanzu da ka zo duka duka baka wuce shekara kaza ba kana dan wa'azinka da dan littafinka da dan tafsirinka da dan hadisanka da kake karantawa ka zo kai ta faɗa da mutane ka kafirta kowa kowa duk kowa ya zama kafiri kai ne musulmi ko ka ce kayi zuciya ma kai ka daina wa'azin mutane sun ki su bi gaskiya kai ka daina to ga wani annabi ya shekara 950 yana wazi a wata riwaya imam mukatil yake cewa a'a an aiko shi a matsayin annabi yana da shekara 100 wasu suka ce an turo shi ne yana dan shekara 50 duk wani sabanin malamai ne wasu suka ce a'a ai annabi nuhu ma bai ma fara wa'azi ba sai bayan shekara 250 ma'ana yana da shekara 250 ina so ku fahimci wani sirri wato annabawan da da manzanni dadewa sun fi dadewa a duniya ko ba ka bane mutanen da sun fi dadewa yanzu ba a dadewa shi yasa manzo Allah ke cewa a amaru ummati majoratin shekarun al'ummata ma baina 60 ne ila 70 tsakanin shekara 60 ne 70 shekarun da ma za ka ci moriyar duniyan ka more mata ka gwangwaje ka ragargaje ka shakata duk yadda za ka yi a duniya gabaki ɗaya tsakanin shekara 60 70 ne duk wanda ya ƙetare waɗannan shekarun wallahi dan alallaba ne kowai ko ba gaba ne ya naga kuna kallon dattawan kuna dariya to ni ma da nake muku wazin na kusan shiga layin alallaba din kai ma kuma kana hanya rayuwar duniyan gaba ɗaya wallahi shi yasa da mutane sun fahimci duniya da sun huta duk morewar da za ka yi gabaki dai wallahi kana ƙetare shekara arba'in ko wallahi sai dai Allah rufe asiri kurum yanzu nan da kuke gani na nan da ƙarfi na lafiyayye masha Allah saurayi matashi yawa dan zan buge da yawa daga cikin ku akwai abin da bana ci akwai abin da a yanzu a shekaru na dole in haƙura da cinsa ba wai ban ci shi gaba ɗaya ba dole in rage ko ba haka bane ba saboda in na ci shi da yawa kamar yadda zan ci shi ina da shekara ashirin zan gane kurina wallahi da sanda zan ƙarisa ba zan ciwu ba gashi da daɗi gashi da ɗanɗano malam ba magana amma ina gani sai dan ce yara ku ɗauka ku ci saboda zamani na ya wuce ba zan ci zamani na in ci zamanin wani ba haka ne ko ba haka bane wataƙila zan yunkura in ce zan ɗauki wani abu nuna yarinta ko wani abu ayya saboda ƙarfi na ya riga ya wuce misali nake gaya muku ni ɗin ba wai wanda cijo ba abin da yaro ɗan shekara sha bakwai zai yi wataƙila wani abun ba zan iya yi ba saboda me lokaci na ya wuce sirrin abin shine ya koyan uwana ku yi amfani da damar da kuka samu ku bauta Allah ya zamanto shekarunka na baya da suka shuɗe in ana maka rewinding za ka rinka tunowa insha Allahu kana aikata alheri ka aikata alheri to ku duk wanda shekarun da wannan annabi ya yi baki ɗaya amma yau gashi baya nan ina yake baya nan yana nan baya nan ya tafi manzan Allah da Allah ya fi son sa a duniya gabaki daya ba wani wanda dan adam da Allah yake kaunarsa irin manzan Allah gabaki daya shekarun da Allah ba manzan Allah shekara 63 tsakani da Allah ka duba watakila ka wuce shekara 63 din nan amma iya wannan ya dauke shi inda zama a duniya a dade wata abacce da da mun so a ce har yanzu manzan Allah yana tare da mu لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا da duniya tana dawama ga ma'abutanta da annabi yana nan amma baya nan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yana nuna mana wannan duniyar wallahi babu garanti a cikinta dole sai ka tafi wa kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alati al-hadba'a mahmulu dan adam ko mun lafiyar da ya samu shine mai lafiya mai kwanciyar hankali ko wallahi wata ran sai ka gan shi a makara kowaye kuwa sai ka gan shi a makara ina kakanninmu ina dattawanmu ina iyayenmu ina alajiwa ne ina malamwa ne suna ina faka annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu kai ka ce ba a halice su ba akwai waɗanda mun yi rayuwa da su a garin nan wallahi yanzu ka ce babu su ba a taɓa yin wani ɗan adam da sunansu ba amma sun ci zamaninsu sun ci lokacinsu sun tafi daɗin in sun zo irin wannan wurin dole a san sun zo in ba sa nan kuma dole a san ba sa nan to amma yanzu gashi ba sa nan ɗin kuma ana gudanar da komai to haka kai ma za ka tafi kuma za a gudanar da komai to me abin kauna a cikin wannan duniyar me ke tattare da kashi ballantana a ɗauki igiya a ɗaure shi ka ɗaure shi ka tamke ka kai shi ina kuma me za ka ɗaure babu Allah muke roƙo ya raba mu da son duniya da kwaɗayinta ya ce to lalle ni ina jiye muku tsoron ranar da azabata mai raɗaɗi ne to sai ya ce mai kuma فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين to bari ku ji ansar da mutanen annabi nuhu suka bashi yanzu dai ba yana musu wazi ya ce su bi gaskiya ba fa qala al malau ko kun san malau ku san me malau manya manyan gari galiban a cikin alkurani in dai kaji an ce malau to sai dai kaji Allah zai kafaru ko aran ma ko akwai malau allazi na amani kai fa Allah ran ma ne tambayan ka ne akwai ka ce akwai in babu ka ce babu wuce to na baka aiki ka nemo mana alal malau allazi na amanu ko manya ya salam manyan gari jama'a manyan gari ku yi kokari ku zama mutanen kirki manyan gari ne suka cewa annabi nuhu alaihi salam malaman tafsiri suka ce almala'uhumul ashrafu war ru'asa masu sharafa shugabanni jagorori waɗanda suke cewa ayi ko kar ayi to nuhu ya zo ya musu wa'azi sai suka ce ma naraka illa basharan mislana kai nuhu mu fa muna ganin kai ba kowa bane face mutum ne dan uwanmu basharan mutum ne mai jini da tsoka da fata da ƙashi irin mu ɗaya da mu da kai ba mu da bambanci to don me za ka zo anta adami wa ana adami kai ɗan adam ne nima ɗan adam ne wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'ayi kuma mu muna ganin waɗanda suke bin kaɗin nan alladhina taba'uk ko alladhina taba'aka waɗanda suka bi ka kenan kaskantattun cikinmu miskinan cikinmu talakawa waɗanda suke ba su da tunani su ne badiyar ra'ayi masu gajeren tunani badiyar ra'ayi ana nufin awwalin ra'ayi masu yin magana min gairi rawiyya wa tafakkur suna magana ba nutsuwa ba hankali ba su da tunani kaga so suke kawai su ce mu fa muna ganin waɗanda ma suke binka gaba ɗaya talakawan cikinmu ne miskinan cikinmu wawaye marasa tunani su ne suke binka walau tafakkaru lam yattabi'uk da sun yi tunani da ba su bi ka ba kai nuhu wa ma nara lakum alaina min fadl mu manyan gari ba ma ganin cewa kai nuhu saboda kana musulunci ko kana kira zuwa ga tauhidi ba ma ganin cewa kuna da wata falala a kanmu har da za ku zo ku yi mana wa'azi ku din su waye ko a ce wannan waye a garin nan yaushe zo garin nan dan waye ne a garin nan dan sa gilas saka ajiye shi nan waye wannan shi dan gilas din anan haka akan dan hanci haka su kuma su waye waɗannan shi waye wannan a ji a nemo mana shi kai ba kowa bane talaka miskini laifinka ka ce abi Allah abu manzan Allah wa ma nara lakum alaina min fadl yace bal nadhunnukum kadhibin waɗannan malau suka ce wa annabi nuhu mu muna ganin ku makareta ne ya jama'a kun ji saƙon da mutanen annabi nuhu suka gaya masa kuma suwaye aka ce mutanen manyan garinsa da yake rayuwa da su kuma ku lura da abin da aka zargi annabi nuhu suwaye mabiyansa talakawa kuma da an zarge su cewa wai ba su da tunani to wannan maganar abin da aka yi wa annabi nuhu zargin nan har yanzu fa yana na yana bin wannan al'umma da yawa yanzu waɗanda suke suka masu addini zaka ji ana cewa yau ai galiban su waɗannan za gansu talakawa ne fa haka zaka ji ana cewa in kaga suna zuwa masu zuwa sallah suna zuwa wa'azi suna zuwa gurin karatu duk talakawa ne haka ne ko ba gaba ne majoritin su talakawa ne miskinai ne abu na biyu kuma wani wanda yake ganin kamar shi waye ne sai ce waɗannan jahilai musamman in ya ga ya dan karanta wani abu na boko eh ce waɗannan jahilai ba san komai ba san rayuwa ba haka wani ya ce wani malam ya ce malam kai dai ka je ka wa'azinka a ƙauyenka kai da Allah je kai karatun ka san ma mai duniya take ciki eh wai malamin ba gidaje ne to malam wani fa aka ce masa alhaji kana ta zuwa america ingila abin nan sauransu saudiya baka taba zuwa ba yar umran nan da ake zuwa ta wajibi baka je ba hajji nan baka je ba yace yace kai ni da naje canada naje america naje ingila zaka mun magana zuwa umra ma'ana shi da ya je can wadancan kasashen su ne wayayyu so wannan tuhumar har yanzu tana nan ana jifan mabiya a nan muhammadu ko mabiya musulunci cewa talakawa ne miskinai majoratinsu sannan kuma ma a ce ba su da hankali ba su da ra'ayi haka ake faɗa kuma a ce ma ƙarya ne abinda suke kai ƙarya ne to ban sani ba in dai magana Allah da maganar manzon Allah ta zama ƙarya to ban san kuma magana waye za ta zama gaskiya ba me suka ce bayan nan kuma ميتي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون annabi nuhu ya dawo ya ci gaba da wa'azi annabawa akwai hakuri ka duk wannan bakar maganar da aka gaya masa amma bai fusata ba ya yi hakuri sai sake dawo ya ce kala ya kaumi ya ku mutane na ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi kuna gani idan na zamanto ina kan bayan bayani dalla dalla da hujja daga ubangijina wa atani rahmatan min indihi kuma Allah ya bani rahama da shiriya hudan wa ma'arifa shiriya da ilimi da fahimta min indihi daga gare shi fa ummiyat alaikum ku kuma din shiriyar da fahimtar da bayanin ummiyat alaikum sai ya buya a gare ku shine ummiyat alaikum ay khafiyat alaikum wannan shiriyar da gaskiyar sai ta buya waltabasat alaikum ta kuma cakuɗe muku anulzimukumuha anulzimukumul bayyinata war rahma wa antum laha karihun to zan lazim ta muku bin gaskiya din ne alhali kuna ki la turidunaha ba kwa san gaskiya ni kuma zan muku tilas ne a'a abinda zancen ake so a ce shi ma magana ce gaya musu shi annabi nuhu din eh mabiyana talakawa ne eh ana ganin wanda suke bina ba su da hankali ba su da tunani eh ya ku mutane na yanzu ku dube ni yadda nake Allah ya bani shiriya ya bani ilimi ya bani fahimta ku kuma shiriya da ilimin da fahimtar ya ɓace muku ya ɓuya gare ku kaga ya gaya musu magana ko to tunda ku ba ku gane ba ni kuma ba zan muku tilas ba akan ku bi abin da zo da shi illa iyaka in yi muku wa'azi in gaya muku gaskiya wannan shine uslubin da malami mai da'awa malami mai karatu mai karantarwa abin da ya kamata ya gaya wa mutane kenan ya jama'a ni abin da na fahimta kenan bisa doron alkur'ani da sunnar annabi a yi kaza kada a yi kaza amma fa ni ba na yi wa kowa tilas wanda zai bi gaskiya ya bi ta wanda ba zai bi ba zai bi ra'ayi ya je yi ta tafiya in an je can a bambance tsakanin zare da abawa mu je aka ramkalla ويا قوم لا أسألكم عليه مالا sai ce ya ku mutane na ni fa ban ne- ban roke ku ku bani kuɗi ba ha bani da bukata a bani kuɗi wa'azi nake muku ku fahimci gaskiya ba kuɗi nake nema ba sai ce me kuma إن أجري إلا على الله ladan aiki na ladan da'awata ladan karantarwa na abinda nake muku ina nema ne daga Allah tabaraka wa ta'ala
وما أنا بطارد الذين آمنوا kuma ni ba zan kori waɗanda suka yi imani ba waɗannan talakawa da kuka ce su ne a gindina ba zan kore su ba ma ana bi taridil ladina amanu dan sun nemi din sai ya kore su ne cewa suka yi, ya kai nuhu in kana so mu bi ka kaga waɗannan miskinan kaga talakawan nan ba su da rigar kirki ba su da abinci ba su da mulki ba su da sarauta ba su da matsayi ka kore su gabaki ɗaya su bar wurinka mu in ya so manyan gari sai mu zo mu bi ka sai nuhu ya ce ma ana bi taridil ladina amanu ni dai ba zan kori wanda suka yi imani ba ya kai mai wa'azi mai da'awa kar ka nemi cewa za ka kori talakawan da suke gindinka don ka zama kana da alaka da masu kuɗi da masu mulki da 'yan siyasa da masu matsayi da ku ake damawa da masu rawani da ku ake damawa da masu nera da ku ake damawa da masu bindiga da ku ake damawa da masu kaza la ka yi haƙuri da talakawa da miskinai in Allah ya kawo waɗancan nurun ala nur amma waɗannan miskinai talakawa su ne jari su ne abokanan tafiya sai ya ce mai kuma إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ya ce innahum mulaqu rabbihim za su gamu da ubangijinsu ni ma zan gamu da Allah su ma za su gamu da Allah dan me zan kore su walakin ni arakum qauman tajhalun amma ni ina ganin ku ya ku mutane na ku mutane ne waɗanda kuke jahilai jahilci rashin ilimi yasa kuke gaya mu wannan magana da kuke gaya mu gobe kuma za mu ji me zai gaya musu insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa na daidai muke roƙon Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala
mai tambaya ta farko yana cewa malam yana neman ƙarin bayani ne game da sallan tarawi domin limamin unguwarsu yana musu yana hada raka'o'i guda hudu ba tare da tahiya ba sai bayan raka ba zaman tahiya kenan sai bayan raka na hudu sai a yi tahiya a yi sallama sannan a sake kawo ne shi malam yaya matsayin wannan abu?
na'am yana daga cikin nau'in sallolin dare da aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi kamar haka manzon Allah yana yin sallah masna masna kamar yadda ya zo a ruwayar bukhari da muslim salatul laili masna masna sallar dare biyu ai sallama biyu ai sallama biyu ai sallama ne ina so a fahimce ni da kyau ai biyu ai assalamu alaikum ai biyu ai assalamu alaikum sallar tarawihi tana daga cikin sallar dare sallar tahajjudi tana daga cikin sallar dare ɗaya kenan to akwai kuma wani nau'in ba wannan masana masana din ake ba manzon Allah ya tabbata a riwaya a sallar nafila ba ma na dare ba ma na azahar ma kafin azahar yana yin nafila raka'a hudu a haɗe tahiya ɗaya zama ɗaya raka'a nawa hudu a haɗe tahiya ɗaya zama ɗaya a nafilar sallar azahar ma so idan ka ga dama wani lokacin ya halatta ka hada na filfilin da za ka yi na kafin a zahar raka'a hudu din nan ka haɗe suka yi musu sallama ɗaya tak hadisi yana nan sahihi ne imamu tirmidhi ya ruwaito shi ɗaya kenan to irin wannan nau'in kuma ya zo a sallar dare din manzo Allah sallallahu alaihi yakan iya yin hudu a haɗe sallama ɗaya in ka ga dama ka jone su kurum ba wai fa za ka yi zaman tahiya ka zauna ka daɗa tashi ba ta zama azhar kenan wannan ko ta zama la'asar a'a zama ɗaya ake yi to ba ma wannan ba yakan iya yin takwas ma ya yi raka'a ɗaya ya yi ta biyu ya yi ta uku ya yi hudu ba zai zauna ba ya yi biyar ya yi shida ba zai zauna ba ya yi bakwai sai ya zo takwas sai ya zo ina takwas sai ya zauna sai ya sallama to daga takwas din nan ya tashi sai ya kawo guda uku kuma a haɗe sai ya mata sallama kaga gaba ɗaya sallar daren ko kenan sallar daren dukanta gaba ɗaya sallama nawa ya mata biyu ya halatta wani lokacin yana jera raka'a hudu sannan ya yi biyar a tare ko ya yi biyu biyu biyu wani lokacin ya yi takwas ko ya yi bakwai duk yana yi waɗannan bayanai ga baki ɗaya da na faɗa idan an koma littafin fatul bari sharhin sahihil bukhari za a samu bayanai irin yadda annabi yake nau'in sallar daransa so wannan limami da ya maka daidai yayi ba kuskure yayi ba kuma wannan ya nuna ma yana karatu yana ɗan leƙe-leƙe yana dubo hadisan annabi kenan sallallahu alaihi sallama kuma dama amfanin sunna a yi aiki da ita amfanin sunna a yi me a yi aiki da ita so Allah ya saka wannan limami da alkhairi Allah ya bashi ladan raya sunnar annabi ina fata ana fahimta na malam
mai tambaya ta gaba kuma yace malam mutum ne ya sakin baki sai furta wata kalma ta shirka to malam istighfari ya wadatar da shi ko sai ya sake kalmar shahada
mutumin da ya sakin baki ya yi shirka ma'ana yana sanin da ya saki bakinsa ko ba banta ya ba almuhim da ya yarda ka san akwai kalmar da take shirka ne ko aikin da yake shirka ne akwai abin da idan mutum ya yi shi take ya fita daga musulunci in dai ya yarda ne ya fita daga musulunci to sai ya sake kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma babu wata matsala babu damuwa dan daman Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما wanda ya tuba ya yi imani ya aikata aiki mai kyau to Allah zai canja mummunan aikin sai dawo masa shi kyakkyawa yasa malamai suka ce wanda ididda sai sake dawowa kan musulunci to duk mummunan aikin sa da ya da to za a dawo masa da shi a menene kan hanya ta kwarai ma'ana za a maida masa shi lada ma to wannan shine abin da ya kamata yi sannan kuma ya kamata mutane su kiyaye su daina yin subul da baka suna sakin bakin suna faɗin kalmomi na shirka amma akwai jahilci akwai jahilci yanzu misali kaga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama da basu dade da musulunta ba wata rana annabi yana tafiya da su sai suka ce ija'alna zatu anwatin kama lahum zatu anwat zatu anwat kamar yadda ya zo a littafan tauhidi wato kafirai ne a jahiliya idan za su je yaƙi sai suke da wata bishiya da suke zuwa suke rataye takubansu idan sun rataye wannan takubansu kamar wani tsafi ne ko wani sihiri ne cewa za su ci nasaran wannan yaƙi da za su je su yi to sai su kai takwabinsu su rarrataye a jikin wannan bishiyan kaga nan shirka ne ya za ka je ka rataye takwabinka a jikin wata bishiya kuma ka ce wai kana neman Allah ya baka nasara saboda rataye wannan takwabin ban sani ba ko kuna fahimta na tayyib sahabbai ma sai suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat ya manzon Allah mu ma ka sama mana bishiya mana da za mu je muna rataye takubanmu mu ma in za mu je yaƙi mu samu albarkacin rataye wannan takobi mu ci nasarar yaƙi kamar yadda mu ma abokanan zaman mu kafirai suke da wannan sai manzo Allah ya kabbara shi Allahu akbar innaha sunan yayi kabbara yace ai wannan ai ba daidai bane kun bi hanyar waɗanda suka gabace ku ne kun yi jahilci kun yi kuskure kun yi irin abin da mutanen annabi Musa suka gaya masa ij'alna ilahan kama lahum aliha haka mutanen annabi Musa suka ce wa annabi Musa cewa ya Musa mu ma ka sama mana wani abin bauta Allah kamar yadda waɗancan ɗin su ma suke da wani abin bauta to a nan gurin kaga annabi bai ce su sake kalmar shahada ba saboda da jahilci suke so wannan bawan Allah in akan jahilci yayi subul da baka din bai sani ba kaga ba da bukatar sai ya sake kalmar shahada amma in yana sani yayi to sai jaddada kalmar shahada kuma yana kan musulunci insha Allah na'am
wannan kuma malam waɗansu ne masu tagwayen tambayoyi kusan iri ɗaya suna neman sanin matsayin azumin su ne misali na farko ya ce wanka ya yi sai ruwa ya shiga kunnensa wannan kuma shi kuma yana tambayin matsayin azumin wanda ya yi rauni ne musamman ma wanda bakin sai fashe
idan mutum ya yi wanka ruwa ya shiga ta kunnensa azuminsa bai karye ba malaman fikihu suna bayani cewa azumi ne azumi yana karyewa ne idan mutum ya shigar da ruwa ta makogoransa ya sha kuma kun gaba da gangan yayi ba kuskure ne sai ruwan ya shiga ta cikin kunnensa wannan azuminsa bai karye ba haka kuma mutumin da ya ji rauni ko ba alaƙar jin ciwo da da karyewar azumi yakin badar gabaki ɗayansa da aka yi a cikin watan ramadan fa aka yi ko yakin badar yakin farko da aka yi a musulunci a watan ramadan kai wani al'amari sai ubangiji jarrabawa ana cikin yunwa aka ce a tafi eh aka je aka yi tafafatawa da azumi kuma a bakin su ba kaga dole a sare su dole jini ya taba su wasu ma sun yi shahada sun mutu amma zubar jini baya kare azumi zubar jini baya me kare azumi mutum yana azumi sai ya hadari kafarsa ta kari ko kuma gilas ya yanke shi wannan baya kare azumi kamar yadda allura idan mutum yana yin azumi sai je allura ta rashin lafiya ba ta karya azumi sai dai allurar da ake yi ta cin abinci kamar ya akwai allurar da ake sai ta baka a matsayin abinci ko kuma mutum ya je yana azumi ya ce wallahi baya jin daɗi akwai wani ruwa da ake ɗaura wa mutane eh drip a ɗaura ma drip ɗin nan daidai yake da shinkafa da miya da nama to kaga wannan ai akwai yaudara a ciki so duk wanda yana yin azumi aka je aka danna masa wannan drip din azumin sa ya ya kari ban sani ko an fahimce ni yawwa to Allah shi ganar da mu nam
to wannan malam ya rubuto tambayoyinsa ne a cikin harshen turanci ban san ko yana da wani wanda zai fassara masa idan aka yi in baya jin hausan ne halaba tambayarsa ta farko malam kamar yadda ya rubuta yana tambaya ne akan cewa aiki yake yi a wurin aikinsu kuma suna iya sa irin takalma din nan kamar na sojoji da abu na daure saboda haka idan suka zo yin sallah baya samun daman su tube takalman su abu nan so sai kawai sai su yi shafa akan takalmin to shi kuma ne matsayin sallan su
wato irin ina jin irin takalmi na 'yan hizba ɗin nan manya-manya ko takalmin sojoji da 'yan sanda ko ba ka bane da suke sawa ana barin su daɗe a tsaye ya ce wani lokacin su ɗauki lokaci sai su yi sallah da shi in sun zo alwala ba sa cirewa so i can just tell you that it is allowed islamically to make your ablution before you wear your shoe if you want to wear your shoe try to make your ablution if you make your ablution you wear your shoe so you ca- it is allowed for you islamically to go and pray with it there are many hadiths or tradition reported from the holy prophet sallallahu alaihi wasallam and it is allowed islamically so there is no any harmful thing on you and your prayers is accepted insha'Allah. Allah ya gane da kai tsayarka kenan ba na yi bayani ba wai a juya da hausa cewa na yi idan mutum zai sa irin wannan takalmi asali abin da ake so shine ya yi alwala kafin ya sa takalmin ko ya yi alwala kafin ya sa takalmi idan ya yi alwala sai ya ɗaura takalminsa so ya halatta ya yi sallolinsa da wannan takalmi but it is only allowed for you to pray one day prayers with it one day prayers with it kamar ya one day prayers to pray subhi prayer with it with your shoes kenan uh, mag- uh, zuhur prayers uh, asr prayer uh, isha maghrib prayer isha prayer it is only allowed for you to pray five daily prayers with it amma idan ya kwana to wannan kuma sai ya sake you have to start a new ablution and wear your shoe before you pray with it ma'ana sai ya zo ya sake yin wata alwala tunda shari'a a hadisi ya zo za ka iya yin shafa akan huffi ko za ka iya yin shafa akan takalmi so idan ka yi alwala ka sa wannan babban takalmi irin na soja ko na 'yan sanda ko kai naka ko baci din nan ko safa idan za ka sa sai ka yi alwala sai ka shafa safarka idan za ka yi sallah kenan sai kai shafa akan safarka sai kai sallah shi ma kuma zai yi shafa ne akan mai takalmin sai yi sallah amma an halatta masa yi sallah ne ta rana ɗaya kawai ya yi azahar ya yi la'asar ya yi magariba ya yi isha'i shi kenan mana asubahi daman zai yi sallah biyar amma washe gari kuma sai ya sake yin wata sabuwar alwala sannan kuma ya sake sanya wannan takalmi bayan wannan kuma sai ya zo ya wannan shafa but if you are traveling it is allowed for you to pray three daily uh, three three days prayers five congregational prayers one day two day three days it is allowed for you because you are a traveler a traveler is allowed for him to pray waɗannan salloli gabaki daya shikenan dan wani wani abu ne wanda kun riga kun san shi a cikin hadisai mun karanta Allah ya ganar da mu
to malam tambayansa ta biyu kuma malam yana tambaya ne cewa mutum ne yake rayuwa akan wani aiki wanda yake ganin kamar na haram ne to kuma yana bukatan yanzu yana bukatan tuba shi malam istingifari kadai ya isa ya ishe shi ya wadatar da shi Allah zai gafarta masa kokuwa yes you can just go and pray two rak'ats raise up your hand ask forgiveness from the Holy God, say astaghfirullah, astaghfirullah, to repent to your God, it is just okay for you. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى Allah will forgive you so it is allowed for you and it is okay for you if you say astaghfirullah there's no need of giving any money to any sheikh because some of the ulamas are saying that you are you, you, you, you, you are going to give something sai wasu malaman suna cewa an za ka tuba sai ka dan bada wani abu ko ba ka bane ba ka dan bada na kafin alkalami yawwa dan a kafe maka alkalami wani ya zo zai tuba kai Allah ya mana afuwa wato mun je wa'azi ne na irin maguzawa da waɗanda ba su musulunta ba suka ce ai shekarun baya da suka gabata shekaru 25-30 galibin malamai in sun zo wa'azi cewa suke za a musulunta amma sai an biya akwai dattawan da suka ce wallahi kun gan mu nan duk da kuɗi muka musulunta ai kwarai kai ba ma malamai ba hatta sarakunan gargajiya in an kawo mutum ba ma guje zai musulunta sai ya biya sai a ce ka zo da na kafin alkalami ka zo da ragon liman ka zo da dan abin da za a abin nan idan ka shiryo ka bayar a baka kalmar shahada idan baka shirya ba kai tafiyarka da yawa an yi wannan ciwaciwar an gama an karɓi kuɗin mutane sai dai Allah ya fi mana ko ce Allah ya fi musu yawa tunda ni dai ban taɓa yi ba na malam
a malam tambayarsa ta ƙarshe tambaya ke cewa yana rike da dukiyar maraya ne a hannunsa to sai dai marayan kuma ba duka dukiyar ne a hannunsa ba sauran tana warwatse a wayan wurare ya ce shi malam ya halatta ya yi amfani da wani abu daga cikin wannan dukiyan ya je nemo sauran ya zo ya haɗa ta a wuri ɗaya ko kuma dole sai da nasa zai amfani mun yi mun yi magana akan wannan tafsirin mu na yau na na masallacin fada ayoyin da muka yi magana akai shine na amfani da dukiyar maraya so ya halatta mutum ya amfani da dukiyar maraya ya yi business an gane ko marayu waɗanda su ne a orphans ake ce da su wato waɗanda aka mutu aka bar musu dukiya kuma ba yanda za su yi so ya halatta you can make business with it and use it to go and find something to gain ka yi gaining ka samu kuɗi ka ci and you can even benefit with the money of the orphans if you make a business with, with the money so you will going to reduce or you are going to pick or remove your shares saboda kai kai business din kai kai kai ka je kasuwa kai ka kasa kaya da dukiyar maraya so dole kai ma idan ka zo an fitar da riba da aka samu to sai ka cire naka saura kuma a zuba a account na shi marayan wannan babu laifi Allah ya halatta ba zalunci ba ne dan da da Allah madaukin sarki ya saukar da aya da take magana akan kada ku kusanci dukiyar maraya waɗanda suke cin dukiyar maraya ma ya kulu na fi butunihim illa nar ba abin da suke ci face wuta to sai sahabbai da suka sahabbai gaba ɗaya sai suka ɗauke hannunsu daga dukiyar marayu gabaki ɗaya suka ciccire sai aka bar dukiyar maraya tana ta lalacewa saboda kowa yana jin tsoron ya taba to shine a'a Allah ya ce a'a la wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan kar ku taba dukiyar maraya face ta hanya da take kyakkyawar hanya business yana daga cikin hanya din raya musu dukiyar yi musu noma a yi musu shuka a buɗe musu shago ko ba haka bane a sai musu dabbobi a ɗaure a sai musu filaye wannan ana jujjuya musu kuɗin su ba laifi kuma mutum ya iya ɗaukan wani abu nasa in kana juya wa maraya kuɗin shi to ya halatta ka yi lissafi ka cire abinda ka ainihin wato amfana ɗan ribar ka kai ma wannan ba haramun ba ne daidai ne wallahu alam
shi kuma wannan mala yana neman ya san wani irin tasbihi ne ya kamata mutum ya rika yi yayin da ya ɗago daga ruku da kuma lokacin da ya ɗago daga sujada idan ka ɗago daga ruku'i zikiran da ake su ne kamar haka rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko kuma rabbana lakal hamdu ko kuma Allahumma rabbana lakal hamdu sannan ana yin sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida da liman da wanda ba liman ba duk suna faɗa da liman da mamu duk za su faɗa dan kai din mamu ba a ce karkace sami Allahu liman hamida ba dan wasu ba sa faɗa suna jiran liman ya gaya musu su kuma su cafke rabbana wa lakal hamdu so kai ma zaka faɗa tunda shari'a ba ta ce karka faɗa ba sannan akwai addu'ar da ake hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wannan ma ana yi akwai mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du wa mil ma bainahuma ahla ath-thana'i wal majdi ahqqu ma qala al-abdu وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد duk wani addu'o'i ne da ake ya halatta kamar yadda ya zo a riwaya da, da, da mamu da liman duk za su yi idan mutum ya dago daga sujjada a, akwai kuma riwaya da ta zo a kan sami Allah liman hamidahu bayan shi ana faɗan lirabbi alhamdu lirabbi alhamdu lirabbi alhamd amma wannan an ruwaito ne annabi yana faɗa a sallar dare sallar dare in ya dago sai ta wannan lirabbi alhamdun da yawa da yawa ya daɗe yana faɗa ya daɗe yana faɗa saboda an ruwaito yana daɗewa kamar yadda ya daɗe a karatun sura haka kuma yake daɗewa in ya ɗago daga sami Allahu liman hamida ko makwamancin haka ɗin bayan ya ɗago daga sujjada kuma akwai addu'o'i Allahumma kfirli Allahumma kfirli Allahumma kfirli kai ta maimaita wannan ko kuma Allahumma kfirli warhamni wahadini wajiburni wa'afini warfa'ani warzuquni a wata riwayar babu warfa'ani din sai warzuquni wannan duk addu'o'i ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake in ya dago daga sujjada kaga wannan karame karame da wannan kwashe kwashe ba zai kai ka ba dauki littafi ka tafi makaranta wajen malami kawai ka je kai karatu duk wannan ya zo a ƙananan littattafai kuma duk wanda yake so ya more wa addu'o'i da ake a cikin sallah ko wajen sallah to ya ɗauki wannan littafin guda ɗaya hisnul muslim littafin mai hisnul muslim ya ɗauke shi ya karanta shi ya fahimce shi duk wata addu'a majority galiban mai littafin nan ya kawo su shine abin da zai taimaka mana amma mutum ya zo yana fikin fikin ya je can ya yi tambaya yau ya tambayi addu'ar bayan ruku'i da bayan ɗaguwa daga sujada ko bayan kwana biyu kuma sai tambayi me ake faɗa a sujada na'am nan din ma makaranta ce amma dai gaskiya ka biyo hanya mai tsawo da in ka je ka bude littafi a gaban malami a babi ɗaya za a karantar da kai waɗannan so yawan sauraron karatu da zuwa wurin malamai da kulla alaka da malamai na musulunci wannan zai taimaka mutum ya zama waye kuma gaskiya lokaci yayi da samari ya kamata ku waye mun sha gaya muku muna maimaita muku wannan boko da kuke zuwa kuna yi ba kwa fashin sa yau in ba ku yi shi gani kuke kamar kun shiga uku kun banu to shi ma fa karatun addinin nan wallahi in ba ku yi shi ba kun shiga uku kun banu kwarai da gaske kwarai da gaske a je makaranta a yi boko da bismillah Allah sa albarka akwai boko shi ma yana da amfaninsa akwai inda za ka yi wa addinin Allah hidima da shi da yawa a duniya so amma wannan kada ya sa ka zama dan boko addini bokon shine kawai a gabanka abin da ya shafi karatun addini karatun arabiya baka iya komai ba zero sifir so wannan gaskiya akwai matsala babba kuma so me ya kamata mu yi shine mu rinka zuwa makaranta a yi haƙuri kun ga ba a fashin cin abinci ko to bai kamata a yi fashin makaranta ba masu zuwa kasuwa kullum sai sun tafi kasuwa kullum kullum yanzu akwai 'yan kasuwa a garin nan alkawarin allah kamar ba 'yan garin nan ba shi dai bara gan shi ba dan da safe kuna idar da asubahi kun koma gida kuna kwanciya shi yana wanka zai fita kasuwa ya fita kuma ba zai shigo garin ba sai dare so ba a ganin shi in ka ga an gan shi to watakila wata rana ce da ya daure ya ce bari dai ya haƙura ya zauna a gida sau ɗaya a sati ko kuma watakila babu kasuwa a wannan ranar ta kusa da wanda yake zuwa ko kuma ana zaɓe ko kuma wani taro na gwamnati an ce kada kowa ya fita shine za a gan shi kaga yana himma san ya je nemo mai dukiya abinda za a ci a sha to me yasa za bara mu rinka yin himma da kokari wajen neman ilimin addinin mu ba in wallahi na sha faɗa ina maimaita kuma duk shekara ina faɗa wallahi ni dai na daɗe a ƙasan nan dai a Najeriya dai ban ce dai nan kumo an fi kowa ba amma wallahi kafin ka samu garin da yake da gatan wato karantarwa malamai suke karantar da mutane musamman dai da ramadan wallahi za ka daɗe na sha maimaita muku wallahi ko kano daga kano nake wallahi ko kano karantarwar da ake yi da ramadan a nan na rantse muku da allah ba a yi saboda ni ne na san ni dai na san a iya sani na da wahala akwai masu zuwa kano ai akwai 'yan kano a cikin ku da wahala kaga ana yin tafsirin bayan asubahi a Kano ya za a yi ma ba Kano ya haƙura maka da asubahi zo ya baka lokaci kai mai wani tafsiri da wahala amma saba ba ba ɗabi'ar garin ba ne sannan wai a zo ana maka wai tafsiri wai karfe wai takwas wai zuwa goma wa zai zo ya zauna sai dai ka sha karatun ka kai kai ɗaya malami ba wanda zai zo ya zauna kowa ya tafi neman kuɗin sa yana kasuwa ba za a yi ba ba a yi sai dai na mata wannan lokacin tafsirin mata ne to yanzu kaga a garin nan fa ana yin tafsiri bayan asuba akwai na karfe bakwai zuwa takwas akwai na takwas zuwa tara akwai na tara zuwa sha ɗaya akwai na sha ɗaya zuwa sha biyu akwai na sha biyu zuwa azar akwai na azar zuwa la'asar akwai na la'asar zuwa kusa da magariba magariba zuwa isha'i ne dai imanin bai kai an fara ba sai dai nan gaba watakila saboda an shagaltu da dan jefa dan abin hasafi a baki ko ba haka bane ba akwai na bayan isha'i ga munan muna ta bugawa to wallahi a wasu wuraren da wahala kaga mutum wai ya baka lokacinsa wai bayan ya je ya yi tarawihi ya gaji ya ci abincin buɗe baki ya gama gajiya ka zo ka ajiye shi wai kana mai wani karatu wani tafsiri ce ka je ka rike karatun ka wallahi bai zai zo ba so wallahi garin nan wallahi kuna cikin ni'ima ba karaman ni'ima ba kawai ni abin da nake fata malamai su yi haƙuri wannan karatukan a rinka raya su hatta bayan ramadan tafsirin qur'ani kar a ce da ramadan kawai za a rinka yi a rinka yi duk sati sau daya ko ranar juma'a ko ranar alhamis ko ranar asabar ko abu littattafan hadisai alhamdulillah ana yi daidai gwargwado su wallahi wannan ba karaman ni'ima bane ku gode wa Allah dungurungum din ku kowane bangare daga cikin ku ana zuwa kaga babban mutum masha Allah yana zuwa gurin karatu akwai garurrukan da wallahi ba samu wannan ni'iman ba ina gaya muku amma ku tambayi yan uwanku da suke fita za su gaya muku malam garin nan masha Allah na ce masha Allah Allah ya yi albarka a garin nan malam lokacin sallah lokacin sallah malam zaka ji garin nan gabaki daya ya rikide da kiran sallah eh ka ce madina wallahi haka lokacin wannan wannan gari wannan gari akwai albarka a ciki dan ni na san da makiya Allah masu fada da musulunci sun san yadda garin nan yake masha Allah da sai sun sa shi a list gaskiya ana addini daidai gwargwado ana addini a garin nan ko mutum me kowaye shi ya san wallahi ana addini daidai gwargwado samari dai ana sallah daidai gwargwado daidai gwargwado ba wai yaba nake yi yaban gaba ɗaya ba amma dai wannan ni'ima ce me ya jawo saboda kokarin karantarwar da malaman suke ta yi dare da rana so yanzu ya kamata a ce wannan ni'imar da muke da ita mu bari ta zo ta wuce mana kuma ya daga yara 'yan mata a garin nan masha Allah daidai gwargwado wasu suna zuwa makaranta da yawa sabanin wasu garurrukan za ga akwai birnantaka amma matan jahilai ka ɗauko ta ga ta dai yar birni kyau kamar ita ta yi kanta amma wallahi in an zo babin addini kuma jahila ne firtuk kicibir ba ta san komai ba so amma nan din daidai gwargwado da alhamdulillahi ana dan zuwa ban ce fa ɗari bisa ɗari ba nan din ma dan akwai waɗanda ba sa zuwa yawa ba san komai ba su wannan dai ni'ima ce muna yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima Allah ya datar da mu kana da wani abu ko ne addu'a to
to mala Allah ba da lada sai masu takaddun addu'o'i misali mutumin da ya rubuto na turancin nan ya ce akwai wata bayar Allah da ya gani yake nema kuma yana bukatan yan uwa musulmi su tashi da addu'a sannan kai da ka tabaiwa shi ne tambaya wajen wajen biyar kuma da ƙarshe ya zo yana neman addu'a a masa addu'a aure wata ko
shi kuma wannan malam jarrabawa suka yi na neko da waye suna bukatan a sa su suma a cikin addu'a wannan kuma ya ce malam da fatan ka sha ruwa lafiya ya kasance malam yana fahimtar karatu a da na arabiya da na boko duka amma yanzu da zai karatun da ya kai awa ɗaya ko biyu to idan an ce maimaita daga baya ba zai iya maimaitawa ba shine yake roƙon malam da sauran yan uwa da Allah su taimaka masa da addu'a sannan kuma yana bara idan akwai wani addu'a na musamman ko wani abu da malam zai iya taimaka masa da shi shi ma yana maraba da shi
to wannan ba Allah na ƙarshe duk da aka yi akwai matsala ce da same ka na farko dai ka yi kokari ka ga likita ka tattauna da shi ka gaya masa musamman likitan nafs sai eh, wannan likitan da yake ya shafi harkar zuciya da tunanin dan adam akwai su ba wai likitan da zai maka tiyata ko yi ma allura ba an gane ko wanda zai studying psychological movement naka ya duba ya ga cewa me yasa da kake kaza yanzu me yasa baka kaza suna iya ganewa kuma za su baka shawarwari watakila ka dan samu matsala ne ɗaya kenan abu na biyu ni kuma taimakon da zan ma shine ka samu lokaci ko ka bugo min waya sai in baka time sai ka zo sai mu tattauna da kai dan dai dole akwai wata matsala sai na ga me yake damun ka iya dan abin da ya sanar Allah ya sanar da ni a addinance ba a likitance ba sai inda wata addu'a da zan baka in baka watakila ko Allah ya hada ka da yan abubuwan da yan aljanu ne suka zo suka dan duba sha'aninka muna fatan Allah ya yi maka saura da suka rubuto addu'o'i muna fatan Allah ya biya mana bukatunmu Allahumma izal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ami hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma izzana wa la tudhillana wa akrimna wa la tuhinna wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wa asirna wa la tusir alaina wansurna ala man bagha alaina اللهم اعزنا ولا تذلنا وادخلنا الجنة مع الأبرار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله تعالى